سمن ما سبقنا سبب الحق بالحق وعلى آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلوات وسلامه على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين لمن هدي الى يوم الدين حق هذا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
نعم.
هذا كراتين عسكري الى ذاك هاشم. بسم الله الرحمن الرحيم وفرائلها mustahabban sallah mustahabban sallah رفع اليدين daga hannaye مع الإسلام tare da kabbara harama an so yayin kabbara harama ya daga hannaye wanda a wajen malikawa a zancen da ya fi shura daga gare su wannan ne wa- kadai wajen da aka so daga hannu shi yasa a zancen da ya fi shura a gare su ba a so daga hannu yayin tafiya ruku'u ko yayin dagawa daga ruku'u ba نعم a ko yayin ɗagawa daga zama na tsakiya amma akwai ruwaya a wajensu a wajen malikawan na cewa a ai ana ɗagawa yayin tafiya ga ruku'u da yayin ɗagowa daga ruku'u ko Ah, to wa- wala ya'udu hujjatul bagari ba wa qala ba'ruhum yu'inu sa'iba Ah, rawa yazid ibn ziyad lafzahu wa tafaqu an sa'a ba'dahu to to ومن شبيه yana ɗaga su ko daura da kafaɗinsa a nan akwai saɓani da aka samu akwai ruwaya wadda take nuna manzala ya ɗaga hannayen sallallahu alaihi wasallam har zuwa gefen fata kunnensa akwai da take nuna ya ɗaga zuwa kafaɗinsa su dai a wajen malikawa suna ganin wannan ruwaya ta cewa zuwa kafaɗu ne ta fi ƙarfi ko ta fi shuhura
وهل على صفة الراهب yalla zai daga su a bisa siffar mai ibada haka kenan zai yi أو النابذ ko ko mai jefa da wani abu haka kenan zai yi أولاني to zan cika biyu a mazhaba
وهل الأفضل أقدهما تحت wato السلم ya ya zamo kenan in ya daga su sa siffar mai ibada bayan su ke wajen sama cikin su kuma yana ƙasa نعم a yanda faki hani ya tafi a kai haka shi ya furin jaye ko ko mai jefar da wani abu ya zamo kenan cikin su ne ga sama a ƙas- bayan su kuma ga ƙasa مم.
wanda shi lukani ya ce wannan ya fi rinjaye to
وهل الأفضل أقدهما تحت yalla abin da ya fi ga mai sallah shine in yayi kabbara harama kuma ya dawo ya kulla hannayen nasa karkashin kirjinsa wanda wato ya kabaru kenan wanda wannan shi ya fi rinjaye wurin mafi yawan malamai a wajero masaba مم. أو إرسالهما ko ko ya sake su wato ya sadalu kenan قولاني wanda wannan shi ya fi shura wajen malikawa to a zantuka biyu a madaidaita مم.
to وهل يرفعهما عند الركوع yalla ana bukatar ya daga su nan ga ruku'u والرفع منه da yayin dagawa daga ruku'u yanda mal- a, wato malaman masaba na gabas suka tafi a kai kenan مم.
haka ma yake a wajen shafi'awa da hanabilawa
خلافه ko ko ba zai daga su ba yayin ruku'u ko yayin dagawa daga ruku'u yanda malaman masaba na yamma suka tafi a kai kenan kuma yanda yake a wajen hanafiyawa a wajen hanafiyawa ma ba a daga hannu yayin tafiya ruku'u ko yayin dagawa daga ruku'u
وكمال سورته to shine dai an samu sabani مم.
wa kamalu surati abinda aka so a sallah shine a a karanta sura cikakkiya inda aka ce a karanta wani abu bayan fatiha a, haka din sunna ne to kuma mustahabi ne a cika a karanta sura cikakkiya ba a karanta wani abu na sura ba
وتطويل القراءة في السنة haka nan an so tsawaita karatu a sallah asuba والظهر haka nan tsawaita karatu a sallah azhar قدرا قدرا غير الشاذ gwargwado wanda ba zai wahal da wanda suke bayansa ba in ya zamo liman ne
wata kasirwa fil magribi a haka nan an so takaita karatu a magarba a karanta gajeriyar sura
wata wasu fil asar wal isha an so tsakaitawa a la'asar da isha wato a nan yana daga abin da shi a littattafan da aka sani na masaba shi wannan askari shi ya kawo haka amma sauran littattafai na masaba abin da suka faɗa shi ne cewa ita la'asar a takaita karatu a ciki suna faɗan ma cewa da a sallolin nan ita la'asar ita aka fi so ya zamo an karanta gajeriyar sura a cikinta yawa ya ita kuma isha ita ce aka ce a tsakaita karatu a ciki
watamin mutammi haka nan an so faɗin amin da mai koyi da liman wal munfaridi ko mai sallah shi kaɗai sirran a ɓoye za su faɗa kuwa
wal imamu al amir fi sirriyati daidai sallar da ake ɓoye karatu ce ko da ake bayyanawa amma a nan a gane akwai zantuttuka da yawa akwai ƙauli a masaba na cewa a'a ai zai bayyana da ita duk inda ake bayyana karatu a zai ɓoye da faɗin amin ɗin inda ake ɓoye karatu a da kuma wato cewa liman liman shi mustahabi ne ya ce amin in ya kai fatiha fi sirriyati a sallar da ake ɓoye karatu
wa yaqulu idza rafa'a ra'sahu sami'a amma kenan a sallah da ake bayyana karatu ba ya ce amin ba illa iyaka akwai sabani yanda mai a risala yake cewa fi qaulihi iyaha fil jahri ikhtilafun na'am wa yaqulu liman yace idza rafa'a in ya ra'sahu dago kansa daga ruku'u sami'a Allahu liman sami Allahu liman hamidahu
wal mamu wanda yake mamu kuwa zai ce rabbana wa rabbana wa lakal hamdu
wal munfarid mai sallah shi kadai kaɗai ko zai haɗa su gaba ɗaya ya ce sami Allahu liman hamidahu ya ce kuma rabbana wa lakal hamdu
والتسبيح في mustahabi na sallah shine faɗin tasbihi a halin ruku'u yace subhana rabbiyal azim haka nan ya faɗin ru- ah, tasbihi a halin sujjada yace subhana rabbiyal a'la
والقنوت في ثانية الصبح a wajen ma- malikawa ba iyakance ba amma akwai hadisi da yake nuna cewa akalla sai ya faɗa sau uku نعم har a ƙarshe ce wa zalika adnahu ya faɗa sau ukun shine koma bayansa wato ƙasa da haka bai isa ba wanda da wannan wasu masabobin suka riko kamar masabar imam ahmad A masabar imam ahmad faɗin tasbihin nan ba wai kawai mustahabi ba ne a'a wajibi ne kuma lalle ya kai ma- sau uku wanda ganin haka ya sa wa- wasu da yawa musamman sufaye suke ganin cewa a lalle a kula da zuwa da tasbihin kuma ya kai haka ya sa masabar a a ɗariƙar maulamu shau tijjani radiyallahu ta'ala nu shau tijjani ya ce duk limamin da zaka bi ba zai tasbihi uku ba ko za ka samu damar yin tasbihi uku ba a bayansa a ruku'u ko sujjada to ka kyale shi ka bi shi ba daidai ba ne binsa to
والقنوت في mustahabin sallah yin alƙanoto a raka'a ta biyu ta sallah asuba ana yin alƙanotun kuwa a ɓoye
وقبل الركوع أفضل a yi alƙanotun kafin a yi ruku'u ya fi daga a yi bayansa shi ya sa malamai suke cewa alƙanoto akwai mustahabi har guda hudu mustahabi ne na farko shi kansa yin alƙanotun mustahabi ne mustahabi na biyu a yi shi a ɓoye mustahabi na uku a yi shi kafin ruku'u mustahabi na hudu shine a yi da lafazin da imamu malik ya zaɓa shine allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu alayka wa nusni alayka alkhayra kullahu nashkuruka wa la nakfuruk wa nahna'u laka wa nahla'u wa natruku man yakfuruk allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilayka nas'a wa nahfid narju rahmatak wa nahfu azabaka jidda inna azabaka bil kafirin mulik to a ya alqanutun da wannan mustahabi ne shi yasa in yi haka din sai ya zamo ya zo da musabi hudu amma da a ce matsalar zai zaɓe allama da na fi man hadaita ya zo da shi amma ya zamo ya zo da shi a ɓoyen kuma kafin ruku'u a to sai a ce ya samu mustahabi uku kenan saboda yin alƙanutun shi kansa dai musabi ne na'am kuma aisha boye musabi ne ai kafin ruku musabi ne amma wajen zuwa da lafazin da shi imam malik ya zaba a nan ya bin mustahabi daya to
wa yukabbiru qa'iman min ithnatayn a mai sallah idan zai miƙe daga raka'a biyu baya cewa bara ya tashi da kabbara ya bari sai ya daidaita a tsaye sannan ya zo da kabbara wannan malikawa su suka tafi akan haka saboda aikin mutan madina da cewa yadda shawani yake faɗa a taure a wato umar Imam- uh, umar ibn abdul aziz ya aika zuwa ma'aikatansa gwamnoninsa na larduna cewa su faɗa wa mutane ba a kabbara yayin miƙewa daga raka'a biyu sai an gama miƙewa tsaye to amma sauran mazhabobi da kuma ruwaya a masabar imam malik din sun tafi akan cewa a a miƙe da kabbar domin ya tabbata a hadisai ingantattu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowane aiki yana fara shi ne da kabbara
wala ba sa bi du'a fi ba laifi da yin addu'a a baki ɗayan sufofin sallah da halayen sallah ka iya yin addu'a illa fi ruku sai fa a halin ruku'u wannan ai addu'a cikinsa karahiya ne a nan shi haka ya tafi a kai amma a wajen kamar yadda mai mutasar shi ya tafi a kai ya ce a kama a halin tsayuwa ma a tsayin ruku'u karahiya ne ko ya a tahiya ta farko sai dai a tahiya ta biyu tahiya ta biyu ma a fara yin addu'a kafin a yi tahiyar karahiya ne to fasulun wannan fasali ne na'am wallahi amarin wanda bai huce wani zai wanda bai amince ba cewa ta yi wani ya huce ta gabansa yusalli ila sutrati sai ya sallah zuwa ga sutura wala tawfilu bi mururi shay'in bayna yadayhi shi mai sallah ko meye ma zai huce ta gabansa baya bata masa sallah da a ce kare zai huce ta gabansa ko mace ko jaki duk ba su bata masa sallah ba
wa aqalluha zira'un a karancin sutura zira'i kamu ɗaya fi gilazin ruku kaurinta kuma ya zamo kamar kaurin mashi
la bi khatin ba a yin sutura da zane ba a yin sutura da zane hadisin da ya zo da cewa a yi sutura da zane an ce akwai irɗirabe a cikinsa a kuma malikawa suka ce akwai wani hadisin wanda ya fi shi ƙarfi cewa akwai wani liman yana sallah sai ya yi sutura da zane sai wata baiwa ta zo wucewa ta gabansa ta gani sai ta ce bi isa imamul qaumi anta Mm.
kai kan a matsayinka na limamin mutane abinda kai bai dace ba sai ya nuna mata tsaya tsaya sai ta tsaya da ya gama sallar sai ya tambaye ta me kike ce ta ce cewa ne bi isa imamul qaumi anta sai ya ce me yasa kika faɗi haka sai ta ce saboda uwar gijiya ta ta yi min hadisi ita kuma ta karɓo wajen mahaifiyarta mahaifiyarta ta karɓo wajen aisha aisha ta karɓo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan mutum zai sallah ya zane a gabansa to zanen yakan toshe tsakanin sama da ƙasa ya ce mu je wajen uwar gijiyar taki suka tafi ya tambaye ta ta ce eh haka ne sai ya ce kai amma bai wannan taki ina so ki sayar min da ita domin yan tata dan bai dace ba wanda ya san wani abu daga addinin Allah a ce za a bautar da shi sai mai uwar jijiyan ta ce ga ka gata ka tambaye ta in ta ce kana so ka siye ta ni a shirye nake in siyar ma da ita sai ya tambaye ta sai ta ce ni ba na son haka ni ko ba na son haka sai ta mai ta me yasa ke ce ba kya san haka ta ce saboda uwar gijiyata ta yi min hadisi uwar gijiyata ta karbo wajen a mahaifiyarta mahaifiyarta ta karbo wajen aisha aisha ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bawa na duniya idan ya bauta wa iyayen gijinsa da gaskiya ya bauta wa Allah da gaskiya sai ya zama a ranar lahira lada biyu za a bashi shi yasa ni ba na son ka cire ni daga lada biyu ka mai da ni lada ɗaya sai limamin ya tafi yana baiti ya cewa halatti diyaru wasa da gairu musawwadi wa min al-shaqa'i tafarrudi bis-sudadi na'am to
aw ajnabi ba a yin sutura da mace wadda take ajnabiya
wala sagirin haka nan ba a sutura da yaro karami la yasbutu da ba zai tabbata ba Mm.
amma in babba ne kenan a iya sutura da shi
wala dabbatin haka nan ba a sutura da dabba saboda ta iya tafiya a koyaushe Mm. wala na'imin ba a yin sutura da mai bacci
wa hilakil mutakallimina hakanan ba a sutura da taron masu hira taro na masu hira ba ya sa su a gabansa ya zama su ne suturarsa ba saboda sa iya watsewa a koyaushe
bi khilafin da'ifina saɓanin masu ɗawafi da ka'aba su wannan a iya yin sutura da su
yadanu min ha wanda zai salla in zai sa sutura ya matsa kusa da ita yanda zai zama tsakaninsa da ita bai fi sahu ɗaya ba
wala yasbuha qubala tawjihi ba daidai ba ne ya kafa sutura daidai fuskarsa ya kautar da ita kaɗan yasa galibi a garin nan musamman yara matasa da mata da mutane da yawa ma ana jahilci wai sai a ɗauka ai abin da yake daidai a sutura ta zama tana daidai da gaban lima in ba haka ba ko cewa za a sai an matsar da ita ta koma in ba haka ba shine ai an yi ba daidai ba alhali ga abin da aka faɗa wala yansibuha qubalata wajhihi نعم.
ويدرأ المار برفق idan yana sallah wani zai huce ta gabansa to ya kokarin ije shi da tausasawa ba da fada ba to alhamdulillah sai mu tashi wal ajiz faslu wal ajiz an al qiyam mu'tamida نعم كلام الله غرغرا والينين تجراني جوان eh تقول ne gwargwadon irin ta darabi iya zama
kamar mutumin da zai sallah eh akwai halin da zai iya isar mata a ce tsakaninsa da inda ake wucewa da tazara sosai ko kuma lallo sai ya sha jiki na fitar ko da bai sa sutura ba.
wai kana ai matkar tsakaninka da masu hucewa ya haura tsayuwar sahu biyu hucewarsu ba ko bai wannan na yauwa ka fahimta No.
matuƙar tsakaninka da masu cewa ya haura tsawo biyu ai wuce wasu wannan ba laifi na yauwa